ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرف إلي لو رمضان شكرت المولد بريكم يا أربعين أخي تبيا خديجة جنة تابعة وجنة أكم شكرت المولد da ashirin da shida miladiya don zura hanyar kada su ce na kura shekaru a shekaru da za a wannan dalilin kuma a kwamfutar karfar su jihar zai Najeriya yau sha Allah ta ala zama ta shakar kaya ta talatin da shida kuma kan da mu'min wala mu'min da cikin zaɓar wa su yi wannan da ya kuma mu'min ya rashin islam.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
bayan bayanai masu tsawo da muka sha dangane da kisar wannan yaƙi na ahzab da kuma bayani akan halin munafukai da irin yadda suka wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma surar ta daga dangane da bayani zuwa ga akan hukunce-hukunce na wajibi tsakanin wato musulmi da Allah mahalicin shi yanzu yau za mu tattauna ne akan wani bangare da wannan kuma za mu zo mu tattauna akan auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa Zainab binti Jahash Allah ya yi bayani dangane da ƙarfafa dokan nan ta ibtalut tabanni hana wani ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi nasa duk da cewa kafin saukar wannan sura ta azab an yi ta yin wannan abun amma Allah ya lalata abin ya hana shi to kuma a cikin ayoyin da za mu karanta yau za mu karanta menene dalilin da ya sa Allah ya ibdali tabanni da kuma alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da waninsa cikin mabiya Allah ya ce wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri bai kamata ba da mumini namiji da kuma mumina mace idan Allah da manzon Allah suka wato hukunta wani al'amari ya zama su muminan suna da wani zaɓi bayan hukuncin Allah a ce lamarinsu in dai Allah ya riga ya hukunci to baka da wani choice baka da wani zabi baka da wani ra'ayi amma ka ce ai in dai mahaifinka ya riga ya faɗi magana to ba za ka saba maganan mahaifinka ba shikenan magana ta mutu kawai kayi haƙuri ko da daɗi ko ba daɗi wannan uba kenan ko uwa ake masa haka ballantana Allah mahalicci Allah ya ce bai dace ba mumini mai imani da mumina mace Allah ya yanke hukunci ya zama suna da sauran tattaunawa da wani zaɓi a cikin lamarinsu kamar ya asillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah fa qad dalla dalalan mubina hakika ya bata bata mubayyana to me dalilin saukan wannan ayar ana cikin wannan zance menene ya kawo wannan bayani malaman tafsiri sun faɗi dalilai da yawa na saukan wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran wasu suka ce ai aya ta sauka ne akan wannan matar Zainab bint Jahsh matar Zaid bin Harisa wanda ita ma tana karkashin annabi ne irginan gwaggon annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya nemi aurenta wa Zaidu ina so ku gane wannan kisar farkon al'amari annabi ne ya nema wa yaronsa Zaid bin Harisa auren Zainab binti Jahash shi annabi ne ya nema wa Zaidu a Zainab wannan yana nuna ashe wani yana iya wucewa wani gaba ya nemar wa wani aure ya yi amfani da damar da yake da ita ya taimaki wani akan sama masa matar aure wannan babu laifi to abin da ya faru shine istankafat sai ta ƙi annabi ya nema wa zaidu zainab ta ce ita gaskiya dai ba ta sati me dalilin ki ya zainab ta ce ana khairun minhu nasaba wa hasaba hasaba ni na fi shi matsayi ya rasulullah ya zaka hada ni da bawa ni ina ya ya za a hada ni aure da wanda yake bawa ne to shine Allah ya saukar da wannan ayar وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره bidace ba bai kamata ba ga mumini namiji da mumina mace Allah da annabi su yanke hukunci a wani abu kace kuna da zaɓi bayan ga zaɓin da annabi ya baki to ɗaya kenan a riwaya ta biyu suka ce a da annabi ya tallata mata ta auri shi zaidu ta ce ya rasulallahi inni lastu bina kihi ni ba zan aure shi ba ni ba zan aure shi ko lastu bina kihatihi ni ba zan aure shi ba aimin afuwa wanda Allah ce bal fankihi ki aure shi ta ce ya rasulallahi yanzu wannan mutumin da ka san cewa shi bawa ne ni kuma ya ce a sa ni na aure shi in sa shi ya shugabance ni alhali ni ne nake gaba da shi a musulunci suna cikin tattaunawar ki aure shi tana ba ta son sa ki aure shi tana ba ta son sa kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره كما سيتش يا رسول الله قد رضي تقولي زوجا كي كاي دمني زيد يا زمن مجينا كاي دمني أهكذا النبي يشي قري تشي شيكي إذا لا أؤسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجته نفسي ba zan saba annabi ba ina shaida maka na ba shi kaina zaidu ya aure ni babu damuwa kun ji yadda aka fafata auren nan ko to ina so kullum ku lura shi ilimi shi qur'ani idan ana bayanansa to yakan koya mutane ne darasi na rayuwa duk lokacin da mace ta fanɗari ta ce ba ta son wani ba ta son aure da wani ko kun matsanta kun ce ta je ta aure shi to ba mamaki wani abu zai faru ko dai a yi ta zaman doya da manja ba zai ji daɗinta ba ba za ta ji daɗinsa ba ko kuma daga ƙarshe dai sai ta ɓare aurensa ya mutu ita wannan ɗabi'ar mace ne in ta ƙyamaci mutum in dai mace ta ce ba ta son mutum to zaman lafiya ya haƙura kurin irabu da ita ba kya so shi kenan jiki me ya zafi na zaman sana wani lokacin wani sai ka ga ya zo ya makale ta dabaru ne ta hikimomi kai nan kai nan kai ko an lallaba ta ta yadda za ta shiga gidan ne a haka ba lalle a ji daɗin zaman auren ba in ba mai addini ba ne mace ta tafka maka wulakanci na fitar hankali kai ta ganin bakin ciki goma da ɗiri na jiya daban na yau daban in ba ta da addini to bari ka ji masu addinin ma abin da ya faru a wata riwayar wanda ba wannan ba suka ce ayan nan ta sauka ne akan ummu kulsum yar gidan ukuba ibn abi mu'ayt ummu kulsum yar gidan ukuba ibn abi mu'ayt ita ce mace ta farko da ta hijira cikin mata bayan sulhul hudaybiyah zuwa makka ita ummu kulsum bintu uqba ibn abi mu'ayth ita ce ta zo ta samu annabi ta ce ya rasulullahi wahabtu laka nafsi ya manzon Allah na baka kaina na baka kaina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a'a bari dai in aura miki zaidu in aura miki me zaidu wani zaidu wancan zaidun dai da muke magana zaidu bin haritha wanda ya so zainab bintu jahash ita ta kishi duk da an yi auren to auren ya lalace kamar yadda zamu zo mu karanta a nan insha Allah auren ya watse auren ya mutu to shine sai annabi ya daɗe mai karamci ya ce to barin aura maka ummu kulsum binti uquba ibn abi mu'ayt ya ce ke ki aure shi bayan zainab ta ƙi shi bayan aurensu ya mutu da zainab shi zai dumin harisa mana annabi ya daɗa dawo da shi bari ya daɗa ƙara masa wani auren ya wuce masa gaba wallahi ita ma wannan ummu kulsum binti uqba ibn abi mu'ayt sai ta ce ya rasulullahi ba na son zaidu ka zaidu ya gamu da jarabawa wallahi ya gamu da jarabawa akwai wani dan uwanta suna tare shi ya rasulullahi ni ma ina goyon bayan ta gaskiya ba za ta aure zaidu ba a yi haƙuri suka ce ya rasulullahi mu ba ko kai muke so ka aure ta ummu kulsum din nan kai take so dan uwan ummu kulsum shi ma kai yake so kuma yanzu ya manzo Allah ka zo ka dauki baiwar Allah ka aurar da ita ga bawanka zai dubawa ne ba ɗaya bane shine Allah ya saukar da wannan ayar وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بيداتي دا مؤمني نمجي دا متبا idan Allah da annabi suka yanke hukunci akan wani abu wai ya zama mutum yana da wani zabi su ma dai ina fata ana fahimta sai suka amsa suka ce dai gashi sun aure za ta aure zaidu haka imamul qurtubi shi a cikin tafsirinsa ya kawo wannan shi al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace kala adadun min al-ulama da yawa da yawa daga cikin malamai sun yi magana cewa wannan ayar da muke karantawa yanzu innaha nazalat fi zainab bint jahsh radiyallahu anha ai ta sauka ne akan zainab bint jahsh Allah ya yarda ita haka bukhari ya kawo lokacin da manzo Allah ya neme ta ga bawansa Zaid bin Harisa ta ki sannan daga baya ta amsa to Ibn Kasir ya ce to ayar duk ta shafi waɗannan isoshi gaba ɗaya wal ayatu ammatun fi jami'il umur kawai mu ɗauki ayar nan ta game komai ma yanda al'amarin yake idan Allah ya yi hukunci da shi da manzansa bi shay'in فليس لأحد مخالفته والاختيار لأحد ها هنا in dai Allah da annabi suka yi hukunci akan abu to ba wani wanda zai saba kuma ba wani wanda yake da wani zabi wala ra'aya wala qaula ba ra'ayi ba wani zance in dai bayan Allah ya faɗa kamar yadda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima don haka malamai da yawa sun tsananta hukunci akan duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayar ma ta faɗa a ƙarshe wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah faqad dalla dalalan mubina haƙiƙa ya bata bata mabayyaniya kamar yadda dai Allah ya faɗa a wata ayar wal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim a cikin suratul nur su kiyaye waɗanda suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata fitina ta iya samun su ko kuma azaba mai radadi da haka dai wannan alarma wannan aya da ka karanta kaji sababin saukarta kuma kaji abin da malamai suka faɗa akwai wani abu da kake bukata a da ƙara ma sharhi da bayani ko miyayi ko to mu je a rama Allah saka da alheri
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا
ya yi gwani mai makogoron roba Allah ya saka da alkhairi wallahi daɗi nake ji in kana karanta Qur'ani sai in ji wani zau shauki da da zauki Allah ya saka da alkhairi saura kaɗan ne addu'an ce Allah ya ya bani makogoron naka ya mayar da nawa naka na ce to kar kuma kar kar kar kuma fassara ta koma wajenka a samu matsala Allah ya saka da alkhairi to a cikin wannan aya bayan Allah ya ja kan kunnan muminai cewa kada Allah da annabi sun yanke hukunci wani ya zama yana da ra'ayi ko yana da wani zabi akan bayan abin da Allah yi manzo Allah ma ya faɗa ce wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa ɗayanku ba zai imani ba sai son zuciyarsa ya zama mai bi ne da abin da na zo da shi ba ka da imani idan ra'ayinka bai zama yana bin abin da manzon Allah ya zo da shi ba to kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya sake dawo da mu kan wannan kissa je ta auren Zainab da Zaidu Zainabu Zaidu da kuma abu na uku yanzu da ya ƙaru wannan zainab ɗin fa matar zaidun nan da ta ƙi shi fa yau ga shi yanzu yanzu nan ta dawo matar annabi kuma zance ya canja jiya tana matar zaidu yau Allah ya yi hukunci irin nasa ya mayar da ita ta zama matar annabi kar ka manta wannan annabin shine wanda ya aurar da ita ga zaidu kar ka manta wannan annabin da ya sallallahu alaihi wasallam shine ya nema wa zaidu ya aure ta kada ka manta wannan manzon Allah shine yayi ta shiga tsakanin su da suke ta rikici akan auren nan yana cewa zaidu kai hakuri ka ji tsoron Allah rike matarka mata sai da hakuri akai zuciya ne sa ayi hakuri abu bai yi ba Zainab ba ta san Zaidu an buga an buga an buga lamarin mace malam sai hakuri aure dai bai yi wa daga ƙarshe zai da kansa isa ke ta isallame ta yana sakinta kuma Allah ya yi nasa hukuncin kurin ya dawo da abin kan annabi ya ce to kai za ka aure ta ba a ma jira shawarar annabi ba fa ba a ma tambaye shi ba fa kurin sai dai ya ji wahayi cewa mun ɗaura maka aurenka da kai da zainab daga sama Allahu akbar. Allahu akbar. To yanzu wannan kai kaji amin kai kaji yanda al'amarin ya kasance kaga dole annabi ya hakuri ya karba to kai me yasa Allah zai yanke hukunci akan ka ka iyadda me yasa Allah ya ce kai kaza abu kaza ne ya kaddara maka ka iyadda baka daukan kaddara in dai Allah ya riga ya zaɓar maka abu to wani abu alheri ne sannan abu na uku kar ku manta Allah ya hana wani abu da aka yi shi akan zaidun abin ya faru zaidun nan a bawa ne na na khadija ta bayar da shi ga annabi kyauta ta ce ga bawa nan na baka sayo shi aka yi a makka hakim bin hizam ya sayo shi ya kawo wa ‘yar uwarsa na khadija ita kuma ta ɗauke shi ta ba wa mijinta annabi shi kuma manzo Allah ya karba ya riki yaro da hannu biyu shine yace bari ya nema masa aure ya auri wannan ita Zainab to kafin nan annabi ya mai da Zaidu ɗansa har sai da aka canja sunan Zaidu maimakon Zaidu bin Harisa sai ake ce da shi Zaidu bin Muhammad aka yi ta kiransa Zaidu dan Muhammad Zaidu dan Muhammad to sai Allah ya zo ya kawo doka ya ce a'a duk wanda ba shi ya haifi wani ba to bai halatta a rinka kiransa da sunan wannan mutumin da ba shi ya haife shi ba kuma ko da annabi ne ya rike shi Allah ya canja wannan abun daga ranar aka daina cewa Zaid bin Muhammad aka dawo ana ce mai Zaid bin Harisa asali malam uba baya auren matar ɗansa, in dai ɗa ya auri mace, to har abada uba ba zai taɓa auren matar ɗansa ba, ko da ya sake ta, ko da ɗan ya mutu, ba inda za a juya, a je a juyo a dawo uba ya auri matar ɗansa ba a yi a shari'a. Kamar yadda ɗa ba zai taɓa yiwuwa ya auri matar ubansa ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. To idan har an ce da zaidu ibn Muhammad Zaidu dan Muhammad to kenan kaga in har haka ne kenan Muhammadu bai zai aure matar Zaidu ba tunda ai ibn Muhammad ne to tunda Allah ya canje wancan hukuncin dan mutane kar su dauka fa lalle wannan dokar tana nan sai Allah ya ce bari in dada karya wannan hukuncin in ma sa Muhammadun ma ya auri matar Zaidu dan a tabbatar muku Zaidu ba dan Muhammadu bane dan ku da Zaidu dan Muhammadu ne da Zaidu Alkasim ne dan gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Annabi ba zai taba auren matarsa Zainab ba to dan Allah ya rushe wannan tsarin na tabanni shine Allah ya kaddara ya sa Annabi ya aure na na Zainab binti Jahash yau gashi ta waye gari ta shiga cikin tsaran matan Annabi har ana ta bugawa har magana kishi ya zo ya shiga tsakaninta da suna na Aisha. Kaga mata bayan Allah, dafa tana can, yanzu ta dawo gidan manzo Allah, ana ta bugawa kuma da su Aisha. Ana wai Zainab ne ko Aisha ce, wai na na Zainab ne ko na na Aisha ne. Ta riƙe wuta sosai, hankalinta ya kwanta, har ma zuwa take gurin matan annabi tana, tana, tana musu magana. tana tana musu alfahari da wannan auren za mu zo mu karanta to shine Allah tabaraka wata'ala ya kawo wannan kissa da Allah ramma ya karanta mata mana cewa Allah yana so ya rushe wannan al'ada wadda take muta'assila fil jahiliyya wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake faɗa ga wanda Allah ya masa ni'ima waqta in qulta lil ladhi an'ama Allahu ta'ala alayhi bi ni'matil iman wanda Allah ya masa ni'ima ta imani shine Zaid bin Harisa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ana nufin yayin da kake cewa Zaid wa an'amta alayhi kai kuma kai mai ni'ima Allah ya masa ni'imar musulunci kai kuma ka masa ni'ima bi ni'matil itqi ka yanta shi ka bashi hurziyya annabi ya ciro zaidu daga layin bayi ya dawo da zaidu layin ‘ya'ya cikakko yanzu zaidu ba bawa ba ne zaidu ya zama ɗa sai dai kawai a ce a tarihi da zaidu bawa ne wa husnul tarbiyya duk a wajen an'amta alaihi ne kuma kai masa tarbiyya mai kyau wal mahabbati wal ikram ka so shi ka girmama shi ka tuna lokacin da kake ce da shi amsik alaika zaujaka wattaqillah zaidu ka rike matarka ka ji tsoron Allah Allah ya tunatar da manzon Allah ka tuna lokacin da kake gaya masa ya rike matarsa Zainab binti Jahash kar ya sake ta annabi ne fa yake cewa zaidu kakka sake ta ka rike ma amsik alayka zawjaka wattaqilla karka saki Zainab ka rike ta hannu biyu wanda Allah bai sani ba ashe al'amari zai juya zai du zai sake ta kuma shi ma zai dawo ma ya aure matar nan bai sani ba sallallahu alaihi wa sallam yace wasbir ala ma badara ma badara minha fi haqiqa kai hakuri da abin da yake faruwa a kanta na tauye maka hakkinka da take zaidu yana ta kawo karar matarsa zainab binti jahash wurin annabi cewa ya rasulullahi matan nan tana mini ba daidai ba ya rasulullahi an yi auren nan amma ba ana jin daɗin matan nan yace ya manzon Allah tana zuwa tana mini alfahari tana nuna min cewa ai ni da asali na bawa ne wannan yasa malamai suke cewa suke magana akan kafa'a dacewa da daidaito a wajen aure itibarul kafa'a kullum idan yarinya tana da wani daraja ta fi mijin da yake neman ta daraja to a nema mata sa'anta darajarta ta aure shi an fi samun zaman lafiya idan mace ta je ta auri wanda ta fi shi kima ta fi shi matsayi da yawa ana samun mushkiloli ana samun matsaloli ana samun damuwoyi ya ku iyaye masu aurar da 'ya'ya ya ku waliyai masu hada aure ku rinka lura da kafa'a kada a ɗauki yarinya mai matsayi babban matsayi a ɗauki a ɗauke ta a kai ta gurin wani wanda bai kai ta daraja ba wani ya buga misali ya ce wai a samu yarinya ta yi karatu ta zama likita ta zama doktor ta zama jari ta yi tsada mai matsayi a cikin al'umma kurin a ɗauko mai tura wulbaro da yalon bello a ce ya aure ta haka haka wani wallahi wallahi karantawa ne a littafi ba wai buga misali nan nai ba a littafi na karanta wani ne malami yake buga misali akan haka yace yanzu don Allah wannan yayi na san kai ma zaka ce bai yi ba a Allah sai idan idan yarka ne ba dai yarka ta zama haka in aka zo ne ma ka ce mana yayi insha Allah abin da ya faru shine ita wannan Zainab din ai dalilin da yasa take ta kinsa ai saboda tana tana da bawa ne duk da yanzu an wanke masa sannan kuma an hana alfahari a addini da matsayi da waye da waye da sauransu amma lamari na mace haka malamai suka bi ga misali kana talaka bushashe ke kasashe saura kiris a kyasta maka ashana ka kama da wuta kurum ka tashi ka je ka samu wata yarinyar yar gidan wani attajiri yarinya mai maiko yar gidan masu maiko tana da wadata tana cikin ni'ima tana cikin yalwa Allah ya mata duk abin da zai mata kai kuma kana nan kana ta fama da kanka ka je wai kai sallama a ƙofar gida ka je ka ce a ce wane ne yake sallama yanzu ka yi daidai ka yi dai wancan za ka ce daidai ne amma sauran za su ce ba daidai ne sai suke cewa kamar abun bai haɗu ba ina fata ana fahimta a al'ada a ɗabi'a kamar bai haɗu ba kenan daidai ruwa daidai tsake kenan kowa ya je ya nemi matar da ta me ta dace da shi kamar yadda a samu yarinya ta haddace alkur'ani ta yi ilimin hadisi ta yi karatu ta yi na zamani tana ja kwakwalwarta yana ja kurin aje a ɗauko mata wani dinkim wani wani wani toshashe komai babu ko baki bai iya tayarwa ba ya zo kofar gida ya sallama wai yana neman yarinya na zai aure ta dan Allah sun hadu ba su hadu ba ba a samu kafa'a ba anan ko alama to shi yasa idan kuna so ku aurar da ƴaƴanku su rinka zaman auren a dade to ku rinka kokarin kuna neman musu wanda suka dace da su alal akalli mace ta ji ta auri wanda ya fita alal akalli ta ji dai darajarsa yana sama da ita kuma malamai sun faɗa cewa galiban duk wanda ya je ya auro matar da ta fi shi matsayi ta fi shi matsayi ta fi shi daraja ta fi shi kaza to sai ya yi haƙuri da wulaƙancin da za ta yi masa kuma ba mamaki a yi masa gori wai wani ne ya zo aure kaza kaza to ajiya ni fa al'amarin nan abin da ake ciki tunda ke dai Allah ya rufa miki asiri Allah ya sa kina da gidanki kato da motar haya ba wani damuwa ni dai zan yi kokari in nemo na sadaki magana gida fa zai tare a gidanta motar hawa fa ta matarsa zai hau ranar da ka zo ranar da ka zo kai wanka ka saka babban rigarka za ka hawa mota ka fita sai ta ce mai gida da Allah ina da inda zan je ba a jiye min makullin mota ta za ka ce ke kin isa ni mijin ki ne mota za ki zo ki hana da kin isa baka isa ba cewa za ka yi to ba komai Allah kiyaye sai ka fita ka ne ka nemi ka fita ka je ka nemi mai keke na pep ka je ka haushi wani ya zo ni dai ban ce mijin hajiya ba kai ne ka faɗa ni ban faɗa ba wani ya zo a yi haƙuri wani ya zo shi ma ya ji ya yi aurensa komai da komai yana gidanta Allah sa albarka wani ba ba haram ba ne wannan bayanin da nake muku ba haram ba ne ra'ayi ne wanda ya ga dama zai yi je yi ba kuma hanawa ne ba amma ina faɗan cewa lalle ana iya samun matsala ya aure ta an gama komai ta ɓata masa rai ta ce kaga kar ka sake dawowa gidan nan tun da dai ba gidan abu kazan ka bane wai shine malam Bahaushe yake cewa auren dauki kwarinka ka san me dauki kwarinka dauki kwarinka ka kama hanya ka fita ba gidanka bane to shi yasa wani yace duk inda za a yi rintsi inda ya auri mace sai dai ta dawo gidansa ta zauna ba wai a gidanta ba in namiji ya dage akan haka shi ma iya da uzuri iya da dalili kuma dole ya mai da'a ku fahimci bayani na ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa amma wanda Allah ya bashi wata garaɓasa ya samu wata wata ta faɗi masa gatsatsa bismillah ya je yayi Allah sa albarka sai ya shirya abin da zai je ya karba shikenan Allah ya ce da shi wa tukfi fi nafsik shi zaidu yake cewa rasul ya annabi ni dai manzon Allah abin da ni zan sake ta kawai ta dame ni ni abin da zan sake ta annabi yana cewa karka sake ta zai da yace ya rasul inni uridu an utalliqaha ni ina so in sake ta Allah ya ce tukfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyewa a cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi wannan ma'tuf ne ala taqulu ay taqulu lahu zalika wa tukfi fi nafsika shay alladhi azharahu Allah kana fada a ranka kuma akwai abinda Allah zai bayyana shi وهو إلهامك بأن زيدا سيطلق زينب menene watukhfifi nafsika ma Allahu mubdihi Allah ya riga ya sanya wa annabi ilhama cewa wannan mutumin fa ko ba dade sai ya sake matan nan shi annabi ya riga ya san da haka amma karanci irin na annabi kyautayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dage cewa Zainab karka sake matarka ka dai rike kai hakuri to ashe daga baya Allah zai bayyana sannan kuma daga baya Allah zai kaddara zaka aure ta zai iya yiwa ka aure ta Imam al-Alusi yace ma din nan a kamar yadda al-Imam Hakim at-Tirmidhi ya fitar yace al-mawsula ce wannan bayani ne na na'au to وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس كان جنت ورم متاني والله أحق أن تخشاه متاني بسودا كجد وران سبا آمين الله ني يبو چنچنتن كجد وران سياما ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى زيد منها وطرا يا عند زيد ya gama kusantarta da saduwa da ita ya aure ta kenan zawwajana ka ha ai sai muka auren maka ita wannan yana nuna cewa zaidu ya auri zainab kuma zaidu ya keɓanta da zainab sannan kuma aure dai bai yi ba zainab ta kyamaci zaidu zaidu shi ma ya gaba zai iya zama ba a bisa ra'ayinsu gaba ɗaya zaidu ya saki zainab zainab ta rabu da zaidu dukkansu ba su san me zai iya faruwa bayan sun rabu ba ba wanda ya sani Allah kuma ya yi hukuncinsa imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ce wannan aya Allah yana ba da labari ne ita ayar wa isa ƙululun da ji al'amallahu alaihi wa al'amta alaihi dangane da maulan annabi shine zaidu bin harisa shine Allah ya bashi wannan sifa ta Allah ya masa ni'ima kai ma Muhammadu kai masa ni'ima kuma ka taimake shi kuma ka so shi ka kaunace shi dan har ake ce da shi alhibbu alhibbu masoyi usamatu alhibbu ibn alhib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa yar gidan gwaggwansa ƙarin bayani shine ita wannan Zainab din ‘yar gwaggon annabi ne, ka tuna waye gwaggonka a cikin mata, to ita wannan Zainab ‘yar gwaggon annabi ne, annabi ya shiga ya fita, tunda yana da ƙarfi a cikin al'amari, ya ce ke ki auri Zainab, ki auri Zaidu, Zainab bintu Jash al-Asadiya kenan. A wani zai iya tambaya, to wai wannan auren na Zaidu da Zainab wata nawa ne, shekara guda suka yi a haka ana ta ɗauki ba daɗi. aje a dawo aje a dawo ko kuma ma sama da shekara shikenan daga nan kuma sai zaidu ya fara kawo kuka shine Allah ya ce annabi ya ce da shi amsik alayka zawjaka a rike matarka wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wallahu wa taksha an-nas wallahu ahqqu an taksha wannan ayar wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi a akan su ne din ta sauka akan Zainab da kuma Zaid bin Harisa. Nana Aisha take cewa, Laukatama Muhammadun shay'an mimma uhiya ilaihi min kitabillahi ta'ala, da a ce manzon Allah zai ɓoye wata aya cikin ayoyin da Allah ya yi masa wahayi, ayar da ta yi magana a kansa directly, da annabi yana ɓoye wani abu kai ya faɗa don kar mutane su ji to da ya ɓoye wannan ayar wa tukfifi nafsika kana ɓoyewa a cikin ranka mallahu mubdihi abinda sai Allah ya bayyana shi wa takshan nas kana ta jin tsoron mutane wallahu ahqqu an taksha Allah shi bi cancin da ka ji tsoron sa falamma qada zaidun minha wa taran zawajnaka da annabi zai ɓoye wata aya wallahi da ya ɓoye wannan amma ina haka ya zo ya karanta musu ayar yi musu bayani kuma suka ji to Allah ya ce zawaji naka mun aura maka yar gwaggonka kuma yar gwaggonka da kai ka ba da aurenta yar gwaggonka da kai ka matsanta mata ta auri mijin sannan mijin kuma ya sadu da ita ya kuma keɓanta da ita shine wato ya samu wato watran alhajatu والأرب كنا لما فرغ منها وفارقها زوجناكها kai da ka wakilci kai walicin wannan aure kuma yau gashi Allah ya juya maka ya mai da ita wannan yar gwaggonka ta zama matarka kuma abu na biyu abun mamaki yar gwaggonka kuma da ta auri bawanka wanda ka yanta shi baka ce a'a ya za ka auri matar yaronka ba, Allah ya riga ya yi hukunci kurin ya Muhammadu kai za ka auri matar yaronka. Al'amari ya girmama. Abin da ya faru shi ne yayin da na Zainab ta gama iddata in ji Anas Malik. Sai Allah ya kimtsa wa annabi a ransa yaga cewa wancan hukunci da aka yi na cewa ya ce zaidu ɗansa ne kuma Allah ya hana wani ya rinka kiran wani ɗansa an hana tabanni to Allah ya ce don ya rushe wannan aƙidar ta tabanni za a juya al'amari Muhammadu zai zo sai ya auri me sai ya auri Zainab saboda kar ma wani ya tafi da cewa ai annabi bai auri zainab bane saboda ai zaidu ɗansa ne to zaidu ba ɗansa bane ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi shikenan Allah ya masa wahayi ya kimtsa masa ya ji a ransa shine sai ya ce wa shi zaidu bin harisa din tsohon mijin kenan bayan ta gama idda ka je kai mata magana wato kamar yadda nana Aisha ta faɗa wallahi maganar nan malam tana da nauyi amma ba yadda annabi zai ka duba malam shi da ya haɗa aurenta da wancan da yaronsa kuma yanzu shi ɗin ya tura yaron ya ce ka je ka gaya mata ta gama idda ka je ka ambace ta gare ni a wannan riwayar ta anas kenan zaidu ya tafi ya ce kamar da ibn kasir ya kawo فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها ita ya same ta tana kwaba gari tsohon mijinta ya zo ta gama idda zaidu ya ce wallahi da na ganta ta girmama a raina wallahi na kasa kallanta ya ce ga ta mata ta ce a da amma yanzu ba zan iya kallanta da ido ba kawai ni dai kawai da na zo ya ce sai fa wallaitu ha zahari sai na juya mata baya na haka yana kallon can yana mata magana ya ce ga abin da annabi ce in gaya miki ya ce ina gaya mata magana wani kastu ala akabi na juya kawai na fita daga gidan da tafi na rabu da ita da ce mata albishirinki Allah ya yi abin da ya yi ga annabi ya turo ni inda same ki a wannan riwayar ibn kasir ya ce sai ta ce to ni ba abin da zan yi sai na ba wa Allah zaɓi zan ba wa Allah zaɓi lamarin mata kenan manzo Allah ya aiko yana magana ta ce za ta ba Allah zaɓi ta ce hatta wa amira rabbi na annabi ne ya koya musu duk abin da ya zo musu ba Allah zaɓi kai ma yau in za ka yi aure ka rinka ba Allah zaɓi ke ma idan za ki yi aure ki rinka ba Allah zaɓi waye mutum ya rufe ido zan yi aure wance ne kaza kaza ko kuma za ta yi aure ai wane ne ai kaza ki je ki istikhara ka je ka yi istikhara sabai suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya allimana al-istikharata fil umuri kulliha annabi yana koya mana mu yi istikhara a cikin komai yana koya mana addu'ar istikhara kamar yu'allimuna surata min al-Qur'an kamar yadda annabi yake koya mana sura a cikin al-Qur'ani yake yake koya mana addu'ar istikhara shikenan wala yana juyawa kawai Allah ya saukar da wannan ayar falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka tuntunin ba a jira su ba ba a jira mai annabi yayi ba ba a jira mai ta yi ba Allah daga sama ya ce wa mala'ika jibrilu ka je ka gaya musu na aura wa muhammadu zainab kurin zainab amin zainab ta zama kawai matar annabi yanzu malam wannan hukuncin in ba Allah ba wa isa yi shi to shi ne malamai suka ce وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره bai dace ga mumini namiji ko mace ba in dai Allah da annabi suka yanke hukunci akan wani abu ya zama suna da wani zaɓi in dai Allah ya ce yayi abu sai ka ce an miƙa wuya sami'na wa ata'ana shikenan zaidu ya ce tuntunin magana ta canja manzo Allah ya ce a nemo gurasa aka nemo gurasa a nemo nama aka nemo nama a gani wala shi lokacin annabi ma mala ana ana cin nama mala kwarai kuwa al-khubz wal lahm haka zai duye ci annabi ce a nemo gurasa kamar buredi yace a nemo nama shine walimar yace ku zo ai walima daga nan aka samu cewa ashe idan mutum ya aure yana da kyau yayi walima ai hakuri duk dabararka da wayanka ka je ka yanka dabba ka gasa ta ta gasu sosai nama ya laushi daɗin ya gudu lillahi amma mutum ya zo ya ɓoye kuɗi baya son kashe kuɗi tana ta tarawa banza na cirme wai tana fushi da shi wai wata wai mijinta wai ya kara aure wai wai ni da kai shekara guda ko fuska ta ba za ka gani ba oh in dai namiji ya ce zai aure ya gama da ki ki haƙuri kurin ki nemi sulhu kin ji matan annabi cewa suke ya rasulullah kaifa wajadta ahlak suna jin zafin ba wata mace da bata da kishi hatta matan annabi suna da nasu kishin cewa suke ya manzon Allah ya katarar da iyalinka manzo Allah ya biya zagaya duka yace alhamdulillah alhamdulillah zai da yace ban sani ba gaya masa aka yi ko kuma dai labari Allah ya sanar da shi mutanen nan sun fita ko ba su fita ba shikenan ya kama hanya ya shiga gidansa manzo Allah ya sake labule tsakaninsa da shi da wato matarsa shikenan sai Allah ya saukar da kuma ayar hijabi daga nan sai aka ce to lallai ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu kar a sake shiga gidajen annabi kar a shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai an yi muku izini hijabi kenan sannan kuma fa idza ta'imtum fantashiru ku mutane tun da an zo an yi walima an ba ku abinci kun ci kun ƙoshi to meye na zaman hira wala musta'nisina li hadith inna zalikum kana yu'zin nabiyya wa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min alhaq kun gama cin walima kun gama cin abinci ba sai ku fita ba to nan shine ba wuce yake cewa bayan ci sai tsegumi ma'ana in an gayyace ka ka ci abinci to tattara kayan ka kai gaba ba magana ka miƙe kafa ka zo gurin mutum ka ci abinci ka koshi bai ka tafi ba ka bar shi shiga gida gurin iyalinsa da ƴaƴansa amma ka rike shi yana ta dukan kafarsa sauro kai yana kai garin na akwai sauro yana duka ba sauran yake so yake ka bashi dama ya shiga gida kai baka ganewa ko ga kuna hira da mutum yana akwai gajiya cikin gajiya yana duk yana ta dabaru ne yana hamma yana nuna ma akwai gajiya ma yana nuna na gaji ka banni in tafi amma kai ga kanan ban san me zan ce ma ba baka fahimta to ce Allah ya mana tarbiya yace lallai a fita kar a rinka zaman hira bayan an ci abinci kamar yadda Imam Ibn Kasir ya ce Nana Zainab tana alfahari da wannan aure ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wata rana suka bata mata rai bayan ta shiga gida aure ya zauna aka ce kaza aka ce kaza Nana Aisha ta ce ai ni kadai ce budurwa Annabi ya aure ni ni ba bazawara bace ko ku duk sauran duk zaurawa ne. Nana Zainab ta ce to haka abin yake to ba laifi sai ta ce zawwaje kunna ahali kunna duk kan ku matan Annabi gaba ɗayan ku ba wacce na bari har Aisha ina ce iyayenku ne suka daura aurenku ga annabi da ku ta ce wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat ta ce ni Zainab ni fa aure na Allah ne ya daura aure na daga saman bakwai ku bi hankali malamai suka ce wannan aure Zainab tana alfahari da shi na gaske kuma ya za a yi haka yazo a cikin alkurani ba za a canja ba daga ƙarshe Allah ya ce likai la yakuna alal mu'minina harajun في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah ya yi wannan saboda muminai kar su ji wani kunci ko damuwa wajen auren azwaji a da'iyaihim auren wato a wato wato matan ƴaƴan da suka yi da'awa adda'iyu shine dan da kai da'awa kace naka ne ba wani damuwa dan wani yaro da kace danka ne kuma dalili yasa ka aure matarsa ba komai ba wani damuwa akan muminai din sun auri mutallaqatil ajiya kenan saboda manzo Allah sun kafin annabta wannan duk abin da ya faru kafin annabta ne kafin annabi ya zama annabi yayi tabannin Zaidu bin Harisa ya ce Zaidu dan Muhammad ne to amma da Allah ya yanke wannan nisba shikenan yace wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi sabil yace ƴaƴan da kuke da'awa ba ƴaƴan ku bane kawai dai faɗar bakin ku ne wad'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku dinka kiran yara da sunan iyayensu shine fi daidai da adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum kamar yadda muka faɗa muka karanta to shi yasa Allah can yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf da karshe Allah yace kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah abun aikatawa ne lalle Allah ya kaddara ya hukunta ka'inul la mahala dole sai ya auku ba makawa Allah ya kaddara manzon Allah sai ya auri matar Zaidu kanat Zainab radiyallahu anha bi ilmillah lalle ashe wannan Zainab din da aka ta fama da ita a cikin ilimin Allah za ta zama min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka abin ya kasance shikenan sai ai hakuri a koma ga Allah kamar yadda manzon Allah ya hakuri ya dauki kaddarar ubangiji kai ma sai kai bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna da ban afuwar Allah ta'ala wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa